إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na litinin daren talata wanda ya yi daidai da biyu da watan biyar watan jumadal ula hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 46 wanda ya dace da wanda ya dace da hudu da watan 11 watan Nuwamba miladiya 2024 idan tarihi ya inganta. ci gaba da karatunmu na adda'u waddawa ko kace aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi wallafar ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallacin na al-furqan da yake wannan unguwa ta tudun morai a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar wanda wannan shine darasi na 58 a jerin darussan da muke gabatarwa a kowane mako muna fata wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya datar da mu. Muna bayani kan malam abin da ya koro na asar, tasirin zinibi da sabon Allah subhanahu wa ta'ala, wanda yau za mu tashi asar na 29 a jirin asarakin. Haka ne? A satin da gabata mun eh? 27 ko? Da bakwai ne? da ni guna da tara ne sai zamancin tsawa amma ba guda ba ce satin da gabata mun yi bayanin cewa saban Allah yana tafiyar da kunya a zuciyar mutum ko to yau kuma za mu ga cewa saban Allah yana raunar da girma Allah a zuciyar dan annabi Adam ma'ana idan mutum yana saba ma Allah subhanahu wa ta'ala to girman Allah yana ragewa a zuciyarsa idan kuma dan annabi adam baya ganin girman Allah a zuciyarsa to babu wani makhluki a duniya kuma da zai girman sa a rayuwa dai kaga yana kimanta ka daraja ba wani kima ba wani girma bane da darajtawa malai ce wa min uqubatiz dhunubi na daga cikin uquba da kuma tasirin sabon Allah subhanahu wataala annaha tud'ifu fil qalbi ta'zimar rabbi jalla jalaluhu cewa zinibi da sabon Allah yana jawo raunanar da girman Allah subhanahu wa ta'ala a cikin zuciya, Arab Ubangiji, Jalla Jalaluhu girmansa ya ɗaukaka, girman Allah ya ɗaukaka, to saɓan Allah yana raunar da girman Allah a zuciya ɗan annabi Adam. Wa tud'ifu wa ƙarahu fi qalbil abd sannan kuma girmama Allah da darajanta sa da kimanta sa kimanta Allah yana yana yana raunana a zuciyar bawa malam ce wala budda ba makawa ku ba makawa hakan sai ta bar duk wanda yake saba ma Allah to ba makawa ba yadda za a yi girma Allah subhanahu wata'ala mun bace karatun ko masha Allah wala bud sha amma ba ya so ko yaki ka so ko kaki matukar zaka saba ma Allah to girman Allah zai ragu zai raunana a zuciyarka ko da ko baka ganin girman Allah gaba daya to wani abu na girman Allah zai rage a zuciyar mutum walau tamakkana wa qaru wa qaru Allah wa azmatu wa azmatuhu fi qalbi al-abd fi qalbi al-abd lama tajarra ala ma'asihi mala ce walau tamakkana wa qarullahi da za a ce girmama Allah da darajar tasa ya samu gindin zama a zuciyar dan annabi ada zuciyar mutum ma lama tajarra ala ma'asihi da bai samu karfin hali da sabon Allah ba da mutum yana da da ya samu da girmama Allah subhanahu wataala da darajar tasa ya samu girma ya samu wuri na zama a zuciyar mutum ya zauna a zuciyar dan annabi Adam to ba yadda za a yi shi mutumin ya saba ma Allah subhanahu wataala wannan kuma yana gaskata hadisi da muka karanta a baya a cikin wannan littafin cewa innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu tahta jabalin cewa mai imani yana ganin abin da ke aiwatar na sabon Allah kamar yana karkashin wani duci ne yuqa ayyaka alai dutsen ya kusa ya fado masa shi kullum mai imani in zai sabo Allah sai yana ganin girman sabon Allah sai yana ganin laifi ne mai girma yana iya mutu a kansa amma shi fajiri kuma wanda yake dan duniya yana sabo Allah sai yana ganin kamar kuje ne ya hau a hancinsa sai ya buge sa baya ganin laifin da girma mun fahimta bambanci mutum mai imani da kuma marar imani kenan ashe daga lokacin da mutum ya samu karfin hali na saban Allah yayi wanga iyar shege yazo yayi wannan yayi wannan to yana da cewa a gir zuciyarsa babu girman Allah a ciki bai san waye Allah dan da ya san Allah to bari sawa Allah subhanahu wataala shi da abin da malaki sai faɗa mana mun gane karatun jama'a masha Allah malace wa rubba maghtarra al-muqtaru wani lokacin kuma wala Allah ya ruda da mai ruduwa wani lokacin ikhtarra ya rudar da almughtaru mai ruduwa ai wannan abun yana rudar masu ruduwa gaba daya cewa sabon Allah subhanahu wataala idan mutun yayi to Allah gafurur rahim ne shi Allah shike da aljanna kuma shike da huta in ya ga dama ko baka yi kuma zai sanya ka aljannar ko kai komai kuma ya ga dama zai maka azabar to wannan rudu rudu ne na shedan mun gane rudu ne na shedan shine ma yake cewa wa rubbama ghtarra al-mughtarru wani lokacin mai ruduwa yana rudewa wa qala sai yace inna ma yahmiluni ala al-ma'asi husnu dhiraja'i yace ni abun da sa nake sabon Allah kyakkyawan fata da nake ma Allah na san Allah zai iya gafarta min duk abun da ne kuma in Allah ya gafarta min ba abun da zai rage mulkin Allah kaga dan mun yi abun da muka yi ma Allah ba wani abu bane ya gafarta mana kuma ya kai mu aljanna ba wani abu bane kaga wannan ruɗi ne duniya kun gane ko shi ce wa rubuma tarral muqtar wani lokacin rudewa ta duniya take sa mutun ya ya dinga faɗi irin wannan sai zama to ya kul inna ma yahmilni alal ma'asi husnur raja'i cewa abinda ke sa ni ina saban Allah kyakkyawan fata da nake wa Allah subhanahu wataala wa tama'i fi afwi da kuma kwaɗayi na affamu shi ne kwaɗayi, wa fama ifi afuwi da kuma kwaɗayin gafararsa cewa Allah zai gafarta min. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa yafu 'an as-sayyi'at. Shine ke kar yake karkare mummunan abu. Shi Allah yana iya gafarta mutun gaba ɗaya gashi kisas asar sun wuce cewa ga mutun ya zo an sashi aljanna bai yi komai ba ga wani ga karuwar bata taba aikin alkhairi ba karuwa ce fa tana karuwanci ta shayar da mutun kare ruwa kare fa ta ba ruwa kuma aka bata aljanna ga mutun kuma mutun ne imani ya tsare musa cikin rana mace ce ta hana mata abinci bata bata ba ta je ta nema kuma aka yi ta wuta to kaga ashe al'amari na Allah subhanahu wataala al'umur bi bi biyadillahi subhanahu wataala to wannan rudu ne shi daga lokacin da mutum ya fara wannan tunanin ya kama gangara ta zama tuwa dan iska a duniya ba shakka mun bace karatun eh ai da haka ne to kowa sai ya bar kowa sai ya je tarshin kumiyar ma sai ya ce Allah gafurur rahim ne eh eh eh da mun duk mai sabon ai da mun sabon Allah ke sa wannan rashin lafiyar a zuciya idan mutum baya samu Allah to wannan tunanin baya zo masa a duniya sai yana ganin kamar yana iya fa yana saban nan mutuwa ta zo masa kuma za a tada shi akan wannan abun sai ya tsorata ya daina ibn al-qayyim yake cewa idan kaga mutum yana saba ma Allah to bai san waye Allah ba bai san waye Allah ba amma in mutum ya san Allah abinda ake cewa sanin Allah to ko biyan ka akai aka ce ka sa wasu ba za ka yi ba saboda ka san waye Allah eh saboda inna rabbaka inna akhadahu shadidul iqab shi kamun sa kamun Allah mai tsanani ne kuma Allah ce inna batsha rabbika la shadid tamkar Allah mai karfi ce in Allah ya daki mutun to babu wanda ya kusantar da shi mun fahimci karatun ko malik ya cewa sai ya ce wa tama'i fi afuhi da kuma kwadayi na a cikin afuwar Allah la ta'fu azmatihi fi qalbi a'a ba ba rashin ginin rashin ganin girman Allah bane kisan saban Allah shi wanda ya rudu sai ce a'a ba raunin ganin girman Allah bane ke san saban Allah ni dai kawai kwadayin kwadayi ne ka san na taɓa faɗa muku cewa akwai irin mutanen da cikin ɗaliban ilimi za su suna faɗa cewa ai ɗalibin ilimi ba sai ce a yo ai sabon Allah ma dole ma mutum ya ɗanyi saboda ma annabi son ya ce ba da kuke sa'a ma Allah kuna roƙon Allah gafara ba to da Allah ya halakar da ku ya kawo wanda ba wanda za su dinga sabon sa suna neman sa gafara ya gafarta musu kun bai za ɗalibin ilimi ba ce da ai dole a ɗanyi wasu abubuwa na sabo saboda ai eh wai dole a ɗanyi kaga wannan kuskuren fahimta ne wannan wannan wannan ya nuna cewa ashe zuciya ba ta da ba ta ya kuma ya ruru ya ruru na shafi guda uku abu na fari son zuciyarsa abu na biyu duniya abu na kushe ɗan dama wa'annan su ne da ke sa mutum gaba idan suka sa ka gaba in ba Allah ya tsare gaba ko to sai mutum ya lalace daga lokacin da mutum yake bin son zuciyarsa a rayuwa to lalacewa yake yi daga kuma lokacin da mutum ya sa son ya sa kwaɗayin duniya a gaba lalacewa yake yi da kuma lokacin da mutum ya sanya shi dan ya sanya shi gaba lalacewa yake yi Allah ya kare mu malik ya cewa wa hadha min mughalat min mughalatin nafsi min mughalatatin nafsi wannan na cikin kuskuren zuciya a rayuwar mutum ya irin wannan tunani fa inna azmatallahi ta'ala lalle girmama Allah subhanahu wa ta'ala wa jalaluhu fi qalbi al-abdi da kuma ganin kimarsa da girmasa a zuciyar bawa taqtari ta'zima hurmatihi tana jayo girmama al-hurmar Allah tsayawa a hurumin da Allah ya ce a tsaya ma'ana idan mutum yana da yana ganin girman Allah a zuciyarsa yana girmama kuma Allah a zuciyar to wannan girman Allah na zuciyarsa yana sanya dinga ganin girman abin dokokin Allah subhanahu wataala kuma da hurmat alhurmomi dokoki abinda Allah ya ya haranta ya dinga ganin girman sa cewa Allah ya ce a tsaya nan sai a tsaya daidai inda Allah subhanahu wataala ya ce a tsaya kar ya wuce gona da iri wa ta'zimu hurmatihi kuma ganin girman Allah subhanahu wataala yahulu bainahu wa bainal dhunubi yana katange shi tsakaninsa da zunubai daga lokacin da mutum yake ganin girman Allah a zuciyarsa to wannan abin yana sha makantar da dan annabi Adam ne sabon Allah ashe idan mutum yana sabon Allah dare da rana to baya ganin girman Allah subhanahu wataala ne wal mutajarri'una ala ma'asihi masu karfin hali wajen yin sabon Allah ka san sabon Allah ba sai mutum da karfin hali to masu karfin hali wajen sabon Allah ma qadarullah qadarihi basu girma Allah matakar girmawa da kamata su girma Allah da ita ba masu karfin hali wajen saban Allah basu girma Allah ba matakar girmama wanda ya kamata su wa Allah subhanahu wataala malaci wa kaifa yaqdiru yaqdiruhu haqqa qadarihi aw yu'azzimuhu wa yukabbiruhu wa yarju wa qarahu wa yujilluhu man yahunu alaihi amruhu wa nahyuhu ta yaya mutum zai girmama Allah, ya girmama da shi, ya ba sa matsayi na girma, ya yi kuma fatan abin da ke wajen Allah, kuma ya yi fatan girmama Allah subhanahu wa ta'ala, da kuma ɗaukaka Allah subhanahu wa ta'ala, mai yahunu alaihi amurhu wanda ke tozatar da al'amarin Allah, wa nahyuhu da kuma hanin Allah. Abin da malake dihi, ya za a yi wanda yake fatakali, yake watsi da umarnin Allah, Allah ya ce a yi bai yi. Allah ya ce a bari bayi ya za a yi wannan mutum ya girmama Allah subhanahu wa ta'ala ya za a yi ga kimar Allah a zuciyarsa ya za a yi ya kai Allah a matsayin da ya kamata ya kai sa baya yiwa har in mutum zai dinga fatakali yayi watsi da dokar Allah Allah ya ce ai ce ba zai yi ba Allah ya ce a bari ce ba zai baro ba to ba yadda za a yi kuma ya girmama Allah subhanahu wa ta'ala bal ta hada min amhalil muhali wani daga cikin abin da har abada bai yi wa ya ce almuhala abin da ba zai yi ba har abada wannan abin da ke da wuyar wuya yadda ka san ba yadda za a yi raƙumi shiga cikin kafar allura ko to haka kuma wannan abun na da wuyar yiwuwa mutum bai san girman Allah ba yana fatakali dokar Allah kuma ya ya yi san waye Allah subhanahu wata'ala idan kaga mutum yana wasa da gwamnati yana tsokano gwamnati bai san abin da ake cewa gwamnati bane ko kuma za tun da kaje yana yana maganganu abu kan gwamnati yana wasu maganganu akai ai kaza da kaza wallahi bai san abin da ake cewa mulki ba amma daga lokacin da ya kama mulkin ya san abin da ake cewa mulki to zai gane da gaske ne yanzu ko kuna labarin wai soji ya fi kowa tsoron bindiga soji ya fi kowa tsoron bindiga soji idan aka halba kaltushe wallahi zuciyarsa buga take duk inda yake zai zabura zai zai firgita saboda ya san sharrin sanami da illarsa amma horar hulani da ke wanda bai santa ba in aka halba bai ka je kai tsammanin ko fetal ce amma shi ana halba ya san me saboda ya san sharrin ta ku baita walillahi almaslul a'la in ka fahimci wannan misali to ka fahimci karatu da malai yake so ya faɗa maka cewa wanda bai san abin da ake cewa bindiga ba to ba yadda za a yi yana ganin kawai wani abu ne kawai wani abu ne na wasa amma shi wanda ya san ta to riɓan riɓan riɓan abin da yake mata da gaske yake yi saboda ya san ana iya halba ta kawai daga nan fa an kare sai dai ai wani ka ba kai ba haka ne Allah ya dace da mu wa abu yanil batil kuma wannan shine mafi fitowar filin ƙarya abinda bai yiwa wa kafa bil asi uquba malace ya isa ya zaman to ga mai saban Allah wata nau'i na azaba da Allah yake masa anin yadma hilla min qalbihi ta'zimullahi jalla jalaluhu a ce girman Allah ya riga a zuciyarsa yadma hilla bi ba'da yad'ufu a ce girman Allah ya rabu a zuciyar mutum ashe abinda malam ke son mu fahimta a nan jama'a rishin ganin girman Allah a zuciyar mutum ko to wata ukuba ce da Allah yake mai sabon Allah sai Allah ya cire maka tsoron sa kuma sai ya sa maka tsoron bayin sa sai zaman to baka jin tsoron Allah amma kana jin tsoron mai gidanka kada ya kore ka a shago kana jin tsoron kada kana jin tsoron police ka su kama ko jandarma kana jin tsoron juji kada ya liƙe ka amma baka jin tsoron Allah wannan wata azaba ce wani nau'i ne na azaba wani nau'i na ai misalin shi malam misalin shi sai a ce kai ne da gidanka kai ne da gidanka wannan matarka ce da ƴaƴanka wannan kuma mai gane kai ne sai a ce matarka ba ta jin maganar ka ƴaƴanka ba ta jin maganar maganar ka amma idan mai gane ya magana sun sun ci ana tsoron mai gadi kun bayyana wannan misalin kenan mai gane ka zai magana a saurara masa amma kai za ka waɗanka magana ba zai ce ba za ka yi mata amma shi yana magana kowa zai ci ai an riga an ƙare da kai wannan wata azaba ce to wani lahin masalul a'ada malai ce ya ishe zaman to abuba azaba da Allah yake wa mai sabansa Allah ya rauni da girman Allah a zuciyarsa wa ta'zimu hurmati da kuma girmama alhurmar Allah subhanahu wa ta'ala wa yahunu alaihi haqu kuma ya walakantar da ya tozartar da haƙin Allah subhanahu wata'ala mutum idan mutum na tozartar da haƙin Allah misali sai a ce mutum baya sallah ko sai ya ga dama yi ko kuma yake yin azumi idan kaga mutum kato jiyayyen mai jiyayyen lafiya lafiya kalo baya yin azumi ba wani ko ba wani abu haka kawai bai yi to wata azaba ce Allah yake masa saban Allahn da yake ne har Allah baya son ya gana masa ibada. Kun gane? Idan kaga mutum bai iya tsayawa ya samu jam'i, ya samu jam'i a cikin umma kullum masu buki, wallahi in ka tsaya ka bincika akwai abin da yake wa Allah na saban Allah, Allah ya haranta masa zama cikin al'umma ya jam'i. Kun gane? Idan kawa Allah wani laifi, to sai Allah ya ukubatar da kai da wata azabar, tun ba a jefa kiyamar ba, wani abu na alkhairi sai Allah ya hana ka yin sa. yanzu ba kowa ne ke sabon Allah subhanahu wa ta'ala, shi in aka ce za a yi kokowa za a yi ƙwallo, to zai iya investir zai iya kashe ko nawa ne, amma ka zo ka gaza mamaki a ce za a yi wa'azi. Wallahi bai iya bada ko dala, dala guda bai iya bayarwa. Musamman yasa, ba baya so bane ya yi, na race maka da Allah yana son shi ma ya gana wannan abun, amma Allah ne bai raba yi wannan aikin saboda aikin da yake na sabon Allah subhanahu wa ta'ala. kun bai karatun Allah ya rufa muna asiri shi yasa wannan littafi ko ya amshi sunan shi adda'u waddawa in kana karantawa malam yana wanke maka zuciya wata rashin lafiya zai zaka ashe mutane da dama sun zama su da lafiya daga nan fa ni hararo ababe nake wallahi da dama ina auna mutane ne da littafi ina ina zamantowa kamar abin nan ma'auni na auna mutane al'umma da ni kaina baki daya Allah ya samu wani lafiya malai yake cewa wa min ba'd uqubi uqubati hada na daga cikin sashen ukubar wannan yarfa'illahu biha mahabbatuhu min qalbil abd uquba ta 20 da nawa kenan ta talatin a guna shi ne tara a wata nuska daga cikin ukuba mun shi tara farko cewa sabon Allah yana jayo Allah ya cire maka ganin girmansa a zuciya sai gaba ka ganin girman Allah mun ji cewa yana sa Allah ya cire kunya a zuciya gari mutane cewa mun wa kunya wa kowa ai haka ne Allah ya cire maka ita saboda wani abu da kake da sabon Allah to ga kuma ga wani abu jama'a wanda ni tsore yake bani wannan gabas hatta daga cikin ɗaliban ilimi da malami su fara ba su ta wannan bangaren ba shi ne cewa saban Allah yana jayo Allah ya cire mu mutum daraja cikin al'umma ka zama to baka da kima rashin kima duk dan annabi adam mai kima ne Allah ce wala qad karramna bani adam duk dan annabi adam mai kima ne ba wanda Allah ya walakantar idan ka ga mutum ya walaƙaita a duniya to ya walaƙatar da Allah ne duk wanda ka ga Allah ya walaƙantar da shi ya walaƙantarwa ne ke ya walaƙantar da shi Allah ya tozartar da shi wallahi in ka bibiyi al'amarin tozartar da Allah ne sai Allah ya tozartar da shi makaranta ma da cewa min uqubati hada na daga cikin uquba da Allah yake masu saban Allah an yarfa Allahu azza wa jalla mahabatahu min qulubil khalqi shine Allah ya cire ki girma da kimar mutum a cikin zuciyar bayi sai ga ka da kudinka da mulkinka amma wanda bai kai ya kawo sai faɗa maka matsar magana ko kun bayyana babban mutum ne da kima da daraja Allah ya masa matsayi madaukaki amma kuma ba a ganin kimarsa hatta lebararsa kai ba yanzu yanzu ta ya za a yi mai gidan da zai zo a ofis da dare ya bude ya zara ƴaƴan mutane mai gani na gari ta ya za a yi mai gani ga darajarsa sai an tashi tsiyawa ya ganin sa mutunan banza wallahi ko da ko bai iya faɗa a gabansa inda ya zauna zai ya zauna don koga ɗan iska ne haka ne da kuma haka yake wallahi ba ga gaban canje ba saboda ya tozatar da al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala malai ce to Allah yana cire watan daraja mahaba shine daraja da kima a zuciyar bayin Allah wa yahunu alaihim kuma sai ya tozata a idan sai Allah ya tozartar da shi a idanun mutane wa yastakhifunahu wa yastakhifuna bihi kuma sai mutane su dinga rena sa sai da manto abun reni a cikin al'umma kama hana alaihi amrullahi kama da ya walakantar da al'amarin Allah wastakhafa bihi kuma ya rena al'amarin Allah kun bayyana iya gwargwadon kimanta Allah da za ka iya da za a kimanta ka, iya kima da daraja da kunyarka da za a ji, jin kumiyarka da Allah shi zai sa ji kumiyarka, ganin girman Allah ka shi zai sa ganin girmanka, tattalin dokokin Allah shi zai sa a yi tattalinka. Hukumarta, yanzu ba akwai wanda ɗalibin ilimi ne sai Allah ya ba sa ƙur'ani kai ka ce shi aka saukarwa shi. amma wallahi wani kawai zai ji sai ya gaɗa kai Allah sarki ce ga kwano sai dai lamba an riga an ƙare hukumata to kuma a'a wani ga wa'adi sai dai kaza hukumata wannan me ya ja wannan shine sabon Allah subhanahu wataala da yake shi malai ke cewa fa'ala qadri mahabbati al-'abdi lillahi yuhibbuhu an-nas gwargwadon son ka da Allah gwargwadon yadda mutane za su so ka. In kana son Allah ka turvinsan kursan, to haka Allah zai sanya soyar ka a cikin zukatan mutane a ka turvinsan kursan. In kana son Allah kenz kursan, kai ma wata kenz kursan. In ka so Allah san kursan kuma sai Allah ya sa a so ka san kursan. Ko kun baita? Shi yasa, shi yasa wani malami yake rubuta cikin wani tahi ha'ula yuhibbuhumullah. wa'inda mutane Allah yana sa saurin littafi ne ƙayyim. Doktor wannan Muhammad Ratib Annabulsi alaihi rahmatullahi ta'ala daga cikin malamai da nake alfahari su a duniyar karatu yake cewa laysa al'ajab laysa al'ajab mimman yuhibbu Allah laysa al'ajabu mimman yuhibbu Allah walakin al'ajaba mimman yuhibbu Allah ba abun mamaki ba ne, ba abun a yi mamaki ba ne don kace kana son Allah. Amma abun da yake abun mamaki, abun da ya kamata a yi mamaki a ce Allah yana son ka. Don ka so Allah ba wani abun a zo a gani ba ne, amma Allah ya so ka shi ne abu mafi girma a rayuwa. Muna fatan mu samu soyayyar Allah subhanahu wa ta'ala. To kuma ba yadda za a yi Allah ya so ka sai ka so Allah. san Allah kuma shine ka so shari'arsa ka so abin da Allah ya ce ka yi ka rawa duk abin da Allah ya ce ka bari in kai wannan to ka samu soyayyar Allah subhanahu wata'ala kuma akwai ayyuka suke jayo soyayyar Allah subhanahu wata'ala irin sadaka tana jayo soyayyar Allah subhanahu wata'ala da kuma kankantar da kai ka doki kanka kai ba kowa ba kokar kanka wata tsiya daga cikin abin da ke sa kuma Allah ya walakanta da mutum a duniya man tawada lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kankanta da kansa to sai Allah ya daga darajarsa wa ma zada Allah bi 'abdin bi 'afwi wa ma zada Allah bi 'abdin bi 'afwin illa izza kuma ya taiwa mutane ai baka ba daidai baka yahe yana sa Allah ya daga darajar ka a cikin al'umma ka san akwai mutanen da wallahi sun sun yi ne a duniya sun yi zaka yi mutum abu ba daidai baka bata masa da rai kuma malan aje a wuce sai ya dauki abin kamar ba a taba yi ba ka munana masa lokacin da Allah ya baka damar kai masa kuma shi kuma in Allah ya ba su damar kuma sai kyautata maka yanzu mace nawa ce aka rabu da da mahaifiyar mutum ta kuntata ta munana masa a gida Allah ya masa wadata kuma yana kimar darajar sa mutum na fara zai fara kai aiki haji da ci sai duk abin da aka kamar ba taba yi ba wannan ya kai karimin wallahi eh wannan ya kai karimi cikin al'umma a bata maka dare ka san ai maka bare kuma kana tene da wannan abun amma ka yi multiplication sa par zero kuma ka yi kyautata wannan abun na sa ka samu soyayyar Allah subhanahu wataala kuma kun san wannan abu wallahi alazim wannan dabi'a mai wuya ce cikin al'umma ba kowa ba Allah ke ba damar yayi wannan abun mutun ya bata maka kuma yau gobe kai ka gyara masa ba kowa ba ke samu wannan damar Allah ya ba mu wannan damar Allah ya samu wannan lafiya malike cewa to wa ala qadri ta'zimi mahabbatillahi mahabbatihi mahabbatil abdillahi yuhibbu an-nas gurgurdan sanda kake wa Allah gurgurdan yadda mutane zasu zasu soka wa ala qadri khawfihi min Allah yakhafuhu al-khalq gurgurdan yadda kake jin tsoron Allah gurgurdan yadda mutane zasu tsoron ka gwargwadon yadda za ka ke jin tsoron Allah a zuciya, haka Allah zai sanya na bayan su ji tsoronka. In ba ka jin tsoron Allah, to sai Allah sai ya taro cikin ‘ya'yanka fa ɗanka ne zai kalli idan ka yi maka magana. Wallahi ɗanka da ka haifa sai ya kai maka magana. Sau da ka gaiwa Allah ba don an gaya maka ba wani abu ba ne. Hukuma ce Allah yake maka fa, wannan azaba ce wani nau'i ne na azaba, sai Allah ya jarrabe ka ɗan na fitinan ne, baya jin tsoronka. sai ya gaya maka magana sai a ce ai duk cikin cikin abin nan wa'ada shi na shina gaya ma wani kaza ko sai Allah shi baka da guda katal katal kuma ta gaya maka azaba sai ka suno ga mutace bai santa shi mulka za yake so kuma dole dole ka so ka gina mai gida sai ya ce ina bai so ne shi bai so wanda ungoma bai santa duka duka wallahi ka ala bai sha kuma ya cinye ba a komi kuma dole gobe ka zo ka bashi na rantsi da Allah azaba ce Allah yake mutum in Allah ya tashi mutum azaba ba baka ji abin da ba shi ke ta ba idan Allah ya so kashe kare sai ya fitar masa da kurji tsakar kai baya iya lasawa kun fahimta wani kurji Allah Allah ne shi yasa akwai abin da Allah yake wa mutane na wa'azi amma ba kowa bake garawa sai masu hankali to Allah ya sanya mu cikin masu hankali to gwargwadon tsoronka da Allah gwargwadon yadda za a tsorace ka wani lokaci fa in baka jin tsoron Allah ko matar ka bata jin tsoron ka wallahi eh malike cewa wa ala qadri ta'zimihi wa hurmati ta'zimihi lillahi wa hurmatihi yu'azzimuhu an-nas gurgurdan yadda kake girmama Allah kake girmama alhurmar Allah gwargwadon yadda mutane za su girman kimanta ka wa kaifa yantahiku abdu hurmatillahi taya mutun zai keta alfurmar Allah wa yatma wa Allah yantahika nasu hurmatihi kuma yayi tsammanin mutane ba za su keta alfurmarsa ba taya zaka keta alfurmar Allah Allah ya ce kada ayi kaza kuma sai ka zo kai kuma kai ka ce kada ayi kuma sai a ki ai dabbanci ne Allah ne bai ce kada ka yi sai ka ce ma Allah na ki sai na yi kuma sai kaka ce kad a yi kuma sai a ce sai an yi ba a yi ba ka sai wallahi zaka gwargwadon yadda ka tsaka kira alaka da Allah gwargwadon yadda mutane za su mu'amala da shi me yasa kaga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda baya shi dan baya hanya da shi dan shi hanya ɗaya ma ba sa yi da ni saboda tsabar son Allah da girma Allah subhanahu wa ta'ala. Hukumbanta, ai, bayan Allah daga ana karama, ai, akwai karama, ni da kai muka ji tsoron Allah sai Allah ya sa mana wannan abun. Akwai mutanen da fa'in suka yi alkawali wa Allah suka ce kai, yanzu ku ba san ya ake ba? To, akwai bayan Allah da nagartattu waliye na Allah na kirki. masu jin tsoron Allah iya ce wallahi yanzu sai an yi ruwan sama na rantse da Allah sai an yi ruwan sama dan dai kada Allah ya kubutar da su me ya jawo wannan tsantsar tsabar jin tsoron Allah da kuma kiya iyakar kiyaye dokar Allah subhanahu wataala ko kuma karatun bale yake cewa to ta ya za a yi mutum ya keta alfurmar Allah subhanahu wataala kuma ya sa a ransa yana son kada a keta tashi alfurma kaifa yahunu kaifa yahunu عليه حق الله ولا يهونه الناس ولا يهونه الله على الناس تيايا زي ولا تنتدى حقin Allah kuma a ce mutane ba za su walakantar da haƙƙinsa ba ai gidanka ma ba za a yi maka da kyawu ba matarka ba za ta bi ka ba in ka walakantar da dokar Allah to gidanka ma sai walakantar dokar ka sai ka ce ba a kaza kuma sai an yi ka ce kana ƙara sa a magi cikin abinci kuma sai a ce sai an sa in kana ci ka ce ba ka ci ka bari eh shi gidan gare kawai me dalilin kai kayi fatakalli da dokar Allah subhanahu wataala to kuma takan ma ba za ta yi tasiri ba kace kada ƙara yin kaza sai a ce kuma sai an yi ko ba ji ba sai an aka yi ai an riga an yi yanzu a lokaci ina kanta addawa ta hazar kirkira nake wallahi idan ina kanta hazar kirkira nake yi sai ko ese ko da gaske ne saboda akwai abin da Allah yake maka in kana hankali wa'azi ne Allah yake maka sai ka takaita malai cewa am yastakhifa bi ma'asi Allah ko kuma mutun ya dinga rena saban Allah ya dinga rena saban Allah wala yastakhifu bihi al-khalq ta ya za ya mutane ba za su rena ka ba in har za ka rena dokar Allah ka shagiya kai zina kai sata kai kaza kai kaza kai kaza da Allah ya haranta to ta ya za a kai ba za a walakanta ka ba ba ji wakana ashara subhanahu ila hadha fi kitabihi ba shakka Allah subhanahu wa ta'ala yayi a cikin littafinsa inda zikirin uqubatid dhunub a duk inda Allah ya bayani uqubar sabon Allah wa annahu arkasa arbabiha bima kasabu cewa wannan shine tushen abin da suka aiwatar na sabo wa qatta ala qulubihim kuma yayi ya rufe azukatan su cewa sabon Allah ya rufe azukatan su wa taba alaiha bi dhunubihim sannan kuma ya taushe ya toshe zukatan da zunuban wa annahum nasiyahum kama nasu cewa Allah ya ya mantar da su iya suka manta Allah subhanahu wa ta'ala wa ahanahum kuma Allah ya tozarta su kama ahanu dinahu kama suka tozarta addinin halsa wa dayyuhum Allah yayi watsi da al'amarin su kama dayyu amarahu kan su kai watsi da al'amarin Allah wali hada saboda haka dai qala ta'ala Allah yake cewa fi ayati sujudil makhluqati lahu a cikin ayar da Allah yake bayanin sujudar bayu su gare sa wa man yuhlillahu fama lahu min mukrimin duk wanda Allah ya tozarta duk wanda Allah ya walakanta duk wanda Allah ya ɗebe ma albarka duk wanda Allah ya kasa a rana duk wanda wanda Allah ya fatakali da al'amarinsa fama lahu min mukrimin baka da wanda zai kimanta sa in Allah ya tozartar da mutum Allah ya yi watsi da al'amarin mutum Allah ya ɗebe mutum albarka Allah ya nisantar shi daga rawas to babu wanda ya iya jasa cikin rana cikin una duk wanda Allah ya kai cikin rana babu dan annabi adinkin da zai kasa cikin una ya rayu babu shi fa innahum lamma hana alaihim as-sujud lahu balace lokacin da suka sujuda wa Allah ta tozarta ta wulaƙanta gare su wastakhaffu bi suka rena wannan al'amari umarnin Allah walam yaf'aluhu basu aiwatar da shi ba ahanahumullah sai Allah ya tozartar da su falam yakul lahum min mukrimin sai zamanto ba su da wanda ke karrama su a duniya ba mai kimanta su ba'da an ahanahumullah bayan Allah ya yi watsi da al'amarin su bayan Allah ya wulaƙantar da su wa man za yukrimu man ahanahullah sai ma ji to waye zai kimanta wanda Allah ya tozarta wa zai isa ya ka mutum da Allah ya kai rana ya kashi una waye isa wanda Allah ya ɗebe ma ya ji kansa babu shi aw man yuhinin man akramahu Allah ko kuma waye isa ya ya wulaƙantar da wanda kuma Allah ya karrama duk wanda Allah ya mariga to babu wanda ya sai cire masa ita haka ne duk wanda Allah ya shiga cikin al'amarinsa to kuma babu wanda ya isa dan ya janye tallafin sa kai ka shiga cikin wahala in dai har Allah yana tare da kai to duk wanda ya jaye al'amarinsa da banza yayi in kuma Allah ya jaye nasa duk wanda ya tare da kai da banza ne kun bayanta yanzu misali bari ba ku misali sai mu rihe akan sa shekara ɗaya ta huce ta gabata nan ƙasar ba yi juyin mulki ba an yi ko? Da aka yi juyin mulki mai faru, babu wata ƙasa a duniya da ta yi da mushin mulkin da aka yi da a Nijar, in ban da ƙasa guda biyu Mali da da Birkina. Duk ƙasashen duniya sun suka ce ba haka ba. Da Allah ya rubuta hakan za ta kasance akwai wanda ya sai ya mai da hannu agogo baya? Wane irin tahajiji ne ba wani ba? wani irin jan kunne ne ba ya mana ba wace irin barazana ce ba ya mana ba wani irin al'amari ne ba ya mana ba an hana mun aka like mana bai sai yawo aka like kudin kasar nan aka aka hana shigo da abinci aka hana shigo da magani aka hana ɗan kasuwar mu su fita aka hana komi aka tattanke aka like komi eh kaga sai ba hana iskar ta shigo ba sai Allah ya ce rushin lahiyar mu ke sa ko sai Allah ce to ya ce wani ba za a yi ba an yi ko ba yi ba ba yi ba maganin can ku rike sai Allah ya sa aka yi ruwa sai abinci ya fito sai aka noma an ci ko ba a ci ba har kawo yanzu ba wanda ya mutu da sadilin dalilin yiwuwa to in Allah ya ce yana tare da kai to duk wanda ya jaye tallafi sa aikin banza da yayi wahala shike wahala saboda ya fita daga aliyaskar Allah in ko mutun yace yana yana yana abin nan idan ka ce kuma idan Allah ya jaye nashi tallafin to aikin banza kuma za ka duk wanda an tare da kai aikin banza ne wallahi yanzu wanda aka hambarar da shi hambarar shugaban kasa da aka hambarar shi kusan duk wani shugaba a na duniya na tare da shi me suka tsadara masa sako shi ma an kasa gagara ka gane cewa dan annabi adabi ya mutum komi babu wanda ya isa ya maka wani abu in ba Allah bane babu wanda ya isa maka wani abu wallahi in ba Allah bane duk wani a tsabu da maka idan na banza ne ba iya komai da kai ba ba abin da aka yi da kai yanzu masu bude idanun su ake bude wa idanun masu bude idanun su ake bude wa idanun masu yawa guke da kumurke da kaza sun sun dawo shi kamar an shuka da sa shiru kowa ne ya zauna al'amari na waye na Allah ne Allah subhanahu wataala ya datar da mu nan zamu kwana abinda mun kabila zanto gaskiya Allah ya ba mu lada kurakure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh